الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المغتدى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na laraba daren alhamis uku da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya. da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da sha uku da watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan watan na ramadan da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta timitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau shi ne darasi na uku a jerin darussan da muke gabatarwa muna cikin suratu shura a inda ajiya mun fassara aya ta uku zuwa ta hudu mun fassara aya ta hudu zuwa ta biyar afuwa mun kai ƙarshen faɗin Allah subhanahu wa ta'ala تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم يوم يردات الله سبحانه وتعالى ذا مفسر آية لا شدة لتبقي إذا لكتي يا بام داما مدورة آية تتقص لإكم الله سبحانه وتعالى muna roƙo wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alƙur'ani ya cece mu a ranar tashin alkiyama har masu Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wallazina takhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim wama anta alaihim biwakil Allah ce wallazina takhadhu min dunillahi awliya min dunihi awliya lalle wa'inda suka rika goma bayan Allah subhanahu wata'ala suka rike wasu ababen bauta auliya ana nufin allolin da suke bautawa suke neman taimakonsu suke neman gudunmuwarsu suke neman su cire su daga damuwa da bakin ciki da kuma watan larurori na rayuwa har ma suke sujuda da waɗannan allolin suke kuma neman kusanci zuwa ga waɗannan ababen to waɗannan masu wannan sifar da su da abin da duk suka riga na bautar Allah wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba da suka sanya waɗannan ababen kiyoshi wa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ba zai bar su ba a haka shine Allah ya ce Allahu hafizun alaihim ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai bar su ba a haka Allah yana rubuta hafizun alaihim ai ubangiji yaktubu a'malahum Allah yana rubuta ayyukansu allati ya'maluha duk abin da suke aiwatarwa na aiki ubangiji yana rubuta wannan abun wa yuhsiha kuma Allah yana kirge wannan abun wa ya'muru malaika bi kitabatiha kuma Allah yana umurtar mala'iku da su rubuta wa'annan ababen wa ihsa'iha su ma su kirge su lissafe duk abin da suka aiwatar na botar wani Allah sannan kuma wa hifziha fi kitabi su kiyaye waɗannan abin a cikin littafi da yake wajen su mala'iku wanda Allah ya taskace a wajensu. A wannan ayar ɗin uwa, Allah subhanahu wata'ala yana nuna muna haɗarin riƙe wani abin bauta wanda ba Allah ba. Allah yana ba mu labari akan duk wani a duniya wanda ya riƙe wani abin bauta wanda ba Allah ba. Ahal auliya ana ana nihin ababen bauta, to Allah ce tabbas ku karanta wa duk wanda zai riki wani abin bauta wanda ba Allah ba da zai dinga neman taimakonsa a rayuwa ko zai dinga zuwa neman sabon ya nemi sa'a a wajensa a rayuwa ko kuma Allah ya sanya sa cikin damuwar da babu mai maganin ta sai Allah sai ya sakankance a rayuwa cewa malam wane ya isa da ya min wannan ya magance min wannan damuwar Allah ya ce ba za mu bar masu wannan ɗabi'un a haka ba Allah subhanahu wa ta'ala hafizun alaihim bai kiyaye waye akan duk abin da suke aiwatarwa kiyayewar da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi a nan na bare shi ne Allah yana rubuta duk abin da suke aiwatarwa domin Allah bai bar mutane kara su bai ba Allah sai da ya wakiltar da mala'iku akan su zamanto masu rubutuwa duk abin da iyan annabi adam suke aiwatarwa wa inna alaikum lahafizina inna alaikum lahafizin kiraman kiraman katibin sai ya ce ya'lamuna ma taf'alun Allah ya ce wa inna alaikum lahafidin ba shakka wa kudiyan annabi Adam Allah ya ce akwai masu kirge duk abin da suke kuke aiwatarwa lahafidina masu kirge duk wani abin da kuke aiwatarwa suna kiyayewa idan ka fito da safe kayi gulman wani su rubuta idan kayi sallah suna rubutawa kayi zakka suna rubutawa ka karanta qur'ani suna rubutawa ka sadar da zumunta za su rubuta ka kai ka kirtan mahaifanka za su rubuta ka ciyar da iyalinka za su rubuta ka ci zalin wani za su rubuta ka kware wani za su rubuta duk abin da kuke aiwatarwa Allah ce mun sanya masu lura a kan ku sai Allah ce kiraman katibi na mutane wa halitta ce mai daraja da girma suna rubutawa Allah ce ya'lamuna ma taf'aluna sun san duk abin da kuke aiwatarwa a rayuwa kaga Allah subhanahu wataala hafizun alaihim ubangiji mai kiyayewa ne bayan shi Allah ya bar abun ahsabullahu Allah ya kilge abun domin ya tabbata a hadisin al-Imam Tirmidhi alayhi rahmatullahi ta'ala idan aka tashi al-kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai cewa wa'anda suka tarar da mummunan abu sai ce inna ma hi a'malukum usiha lakum Allah ta ayyukan ku ne da kuke aiwatarwa a duniyar ni Allah na kilge ta na lissafa ku ita duk abin da za ka aiwatar wallahi za a rubuta maka in alkhairi alkhairi in sharri sharri duk abin da za ka aiwatar kake tsammanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba wannan abin ya zamanto abu ne da za ka furta da baki ko abin da za ka aikatarwa da gabai abin da ke zuciyarka ma Allah ya san da shi to ina da kuma abin da ka fitar fili ka aiwatar a rayuwa to Allah subhanahu wataala yana kirke wannan abu yace innama hi a'malukum uhsiha lakum ayyukan ku ne inji Allah Allah ce nake kirge nake lissafe ta faman wajada khairan falyahmudullah duk wanda yazo alkiyama aka bashi littafin sa da hannun dama ga tarin lada da tarin ayyukan alkhairi Allah yace kawa Allah subhanahu wataala godiya ala tawfiqihi laka da Allah ya datar da kai ka zamanto ka samu dacewa da wannan abin domin ba dubara ka bace ba iyawar ka bace ba wai dan ka fi kowa bane a'a tawfiki ne da Allah subhanahu wataala sai ce wa man wajada khayra zalika duk wanda yazo alkiyama ya tarar an bashi littafin sa bai yi kyawu ba Allah ce fala yalumanna illa nafsuhu kada ya zargi kowa kansa ne ya cancanta ya zarga Allah ya sa ku da wange lafiya to Allah yake cewa wallazina takhadu min dunihi awliya lalle waɗanda suka riƙi ababen bauta koma bayan Allah da suke neman taimako a wajensu suke neman sa'a har ma suke kai ƙarar Allah a wajen bayan Allah Allah ce Allahu hafizun alaihim Ubangiji yana kirge duk abin da suke aiwatarwa shi da kansa yana kirgewa mala'ikunsa ma suna kirgewa to kalmar auliya jama'a a cikin alkur'ani mai girma Allah ya maimaita ta a gurare da dama kalmar al'auliya daga daga wali ne alwali kuma a ƙur'ani Allah ya yi isti'imarinsa da da siga da dama wani lokaci zai zo a siga ta mufradi wani lokaci kuma ya zo da siga ta ta jam'i kuma ma'anonin suna da bambanci da juna a cikin alkur'ani mai girma wani lokacin zaka ga Allah yana yana amfani da auliya ko wali Allah yana nihin annasir wanda yake taimako ba ana nihin majibincin lamari ba ko a kuma abin bauta ana nihin wanda yake wanda yake agazawa wanda yake ba da gudunmuwa wanda yake taimako kuma ya kamata a nemi taimakonsa idan ka karanta alkur'ani mai girma Allah yana ba mu labari akan akan kafirai Allah ce innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wannan la'arafi ce ayata tauf Allah ce innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah tabbas su kafirai sun riki shedanin shedanu a matsayin ababen da suke neman nasara da sa'a a gunsu koma bayan Allah subhanahu wataala Allah shi ya fi cancanta da ka nemi taimakonsa, ka nemi agajinsa a rayuwa cikin abin da babu mai yi su yi Allah. A marmakon su mai da al'amarinsu ga Allah su nemi taimakon Allah, sai suka kuma suna neman taimakon shi ɗanu a cikin abin da babu mai su yi Allah subhanahu wa ta'ala. Haka Allah yana ba da labari game da masu imani, Allah ta indama waliyukumullahu wa rasuluhu. Sani dai, wanda yake mai taimakon ku shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. jama'a ko wanda ke taimakon babu wanda ba Allah ba tun kafin ka zo duniya ba Allah yake baka gudunmuwa da agaji a rayuwa tun kafin mutum ya zo duniya wani zai ce to taya Allah ya bashi gudunmuwa tun kafin ya zo duniya abincin da ba mahaifinka ya ci aka mayar da shi maniyin ya zama to wannan abun Allah na kare sa a wuri na musamman Allah ya kai sa ya taskace sa lokacin da aka ɗauki cikinka wuri na musamman Allah ya sanya sake kula da shi da cikin ya zamanto cikin kuma ubangiji subhanahu wataala shi ke bai wa abun kariya kaga shi Allah shi ne kamata a ce kare miti muku ba ba bayinsa ba wani lokaci kalmar alwaliyu tana dawa da ma'anar arrab abun bauta kalmar alwaliyu tana dawa da ma'anar arrab kuma da Allah ce wallahi ta kazo min dunillahi awliya auliya Allahu hafizun alaihim kaga nan ana auliya ana nihin ayi uban aliha ababen bauta ana nihin ababen ababen bauta haka a suratul an'am ubangiji ya maimaita irin wannan zancen Allah ce kul a ghayra Allah attakhidhu waliya ya duka tambaye su koma bayan Allah subhanahu wataala ya kamata na rika a matsayin abin bauta yanzu na bar Allah da riƙi wani abu wanda ba Allah ba in bauta masa hankali zai yarda da wannan abu a ce ga mutum ya riƙe wani abin bauta wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba wani lokaci kuma haram Qur'ani yana zuwa da kalmar alwali ba ana nihin ubangiji ba ba ana nihin mai taimako ba ana nihin danda ana nihin danda dan da a ƙor'ani Allah ya tabbatar ya yi amfani da lafazin alwali don ya tabbatar da shi karanta sotu maryam a tarihin annabin Allah annabi zakariya mahaifin annabi yahya da ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya ce fahabli min ladunka waliya ya Allah ka bani kyautar dan da kaga fahabli min ladunka waliyan nan waliyan ba ana nihin abuwar ubangiji bane ba ana nihin kuma abun taimako ba a ana nihin dan da yace ya Allah ka bani kyauta daga wajen ka kyautar ni sai ce waliyan Allah ka bani kyautar dan da in kana son ka fahimta sai Allah ce yarituni dan da zai gaje ni wa yarisu min ali yaqub kuma ya gaza daga yallan annabi yaqub sai ce waj'alhu rabbi radiyan kuma Allah kan yarda da shi jama'a mun fahimta kaga alwali ana nufi da a wannan ayar wani lokaci kuma kalmar alwali tana zuwa da ma'ana ta as-sahib aboki eh kalmar wali tana zuwa da da ma'anar da ma'anar aboki karanta alqur'ani Allah ce wala yasalu afwan wala yasalu habimun habima nan yazo a kalmar abun habim ne ubangiji yake cewa walam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbiran walam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli alwaliyu anan ana din as-sahib ma'ana baya da wani aboki kalmar aboki tana zauwa da ma'anar alwali kamar da Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da ita a wannan wurin wani lokacin kuma Allah zai zo da alwali ana nihin ana nihin ababen bauta na gumaka ana nihin gumki da shaidanu ubangi subhanahu wata'ala yake cewa sautul ankabut mathalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut takhadhat baita Allah ce misalin wa'inda suka riki ababen bauta suka riki gumaka ababen bauta kuma bayan Allah subhanahu wataala Allah ce misali suka misalin watan al'ankabut ne watan gizo-gizo kamar misalin gizo-gizo ne wa inna auhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun Allah ce gida mafi rauni a duniya gida mafi rauni a duniya shine gidan gizo-gizo yake Allah subhanahu wataala bincike na ilimi ya tabbatar da cewa a duk cikin halittu na Allah subhanahu wata'ala kowace halitta namiji ke gina gida banda da al'ankabuci yanzu idan ka doka cikin mutane da namiji da mace waye ke gina gidan da za a zauna in ake aure namiji ko a cikin aljannu su ma tsarin haka ne namiji shi ne mai gida a cikin dabbobi za ka iske shi ma cikin raguna da tumaki za ka iske namiji ne haka ne idan ka ɗauki al'ankabut gizo-gizo shi matsalar ba haka bane shi gizo-gizo matarsa ke sada gidan kuma daga lokacin da ta ɗauki cikin ta ɗauki ciki to abinda za ta ci za ta kashe mijinta ne don ya kuma abincinta mijin nata za ta kashe don ya zamanto abincinta tana haihuwar ayan suka kai da za su ci abinci za su kashe mahaifis za su ci sai Allah ce wani na auhanar buyut labaitul ankabut to ka gana a matsalin da ta kazu min dunin lahi auliya ana nihin ababen bauta na gumaka gumakan nan kuma sun shahi shekaru da kuma abin da za a sassaka na dutse da itace da kuma lakar da za a kwaba a yi wani gunki kasar yanzu ne abin suka ɗanyi sauki amma a shekarun baya kafin zago shugaban halitta ai ana bauta ma gunki kai har yanzu ba kuma su bauta ma gumakan ko irin kada gwajeje su indiya suna bauta ma suna bauta ma gumaka wanda an yi daga game da wannan abin fitira ta ɗan annabi adam ba za ta bayar ba a ce saboda Allah kai ka ka mutum da hankalinka kuma ka je ka sassako ice ka zo da shi kuma ka bauta masa ai wannan abun ne da wannan ne annabi ibrahim ya kasa ya kasa mutanensa da aka zo ka aka zo tattaunawa suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina innahu lamina zalimin azu sabina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim da aka ce fasaluhu in kanu yantiqun e fas'aluhum in kanu yantiqun in dai allolin gaske ne to ku tambaye su in suna magana to wani lokaci kuma kalmar alwaliyu tana dawowa da ma'ana alqaribu fi nasabi makusancinka a dangantaka makusanci na jini kalmar alwaliyu a ƙur'ani tana zauwa da alƙaribu fin nasbi wanda kuke da alaƙa da shi ta jini ƙur'ani ya tabbatar da wannan asu ta dukkan Allah ce yau malayu ne maulan an maula shi'a ranar da ɗan uwanka na jini bai iya amfanar da kai da wani abu a inin alƙiyama kenan duk yadda kake da mutum kake da kusanci da shi mahaifi ne ko mahaifiya ce ko kannai ko yannai ko kannan mahaifa a inin alkiyama ba wanda zai amfanar maka da wani abu wallahi babu duk yadda daga a duniya ana tarere da kai ana ji da kai ana nuna ana son ka in wani abu ya taso maka za a zo a tsaya maka bakin wannan fa abin bakin duniya ne amma kana keta hazo ka je kiyama duk dangantakar ka da mutum wallahi ta yi wata qatta'at bihim al-asbab duk wani wani abin da ke sada ka da mutun ya yake a wannan rana fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaaluna babu wata dangantaka har ma tsore take ji a ce wani abokin ka ne ko wani dangin ka ne dan idan bilisai bincike ya taso tsakanin ka da shi kuma za a wage sai abin da Allah ya yi a wannan ranar to alwali yana zuwa da ma'ana ta ta ta alqaribu fi nasab mutum da kuke da dangantaka da shi ta zumunta ta jini sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa anan wallazina takhadhu min dunillahi min dunihi awliya Allahu hafizun alayhi bangiji subhanahu wa ta'ala shine al-hafizu alayhi to tambaya anan su kafiran da Allah yake magana da su anan me suka rika a matsayin abokin bauta malaman tafsiri sun tattauna kamar haka suka ce ana iya kasa abin da suka rika a matsayin bauta akan gida guda biyu ababin da suka bauta ma koma bayan Allah abu ne guda biyu abu na farin ashayafi shedanun aljannu shedanun aljannu to me ma'anar bauta wa shedan ai bautar su wa shedanu shine da'a da suke wa shedanu da'a da suke wa shedanu kuma har yanzu akwai masu bautar shedanu har yanzu akwai masu motar shidanu ta da za a ce za a mutum wani aiki amma sai aljinin ya ce dole sai an so turare kala kaza sai an yanke dabba kala kaza wannan da ba ta wace shidanu wannan matsayin bauta yake da shi shedanin da ya sanya duk wanda zai wannan abun ya bauta masa saboda ya masa wannan shi ake cewa bauta ta ba'a saboda bai cancanta ba a musu da'a cikin wannan abun ana kira ta shirku ta'a to kuma qur'ani ya tabbatar da ayoyi masu dimbin yawa a cikin suna bayanin cewa tabbas shedanu akwai mutane suke suna cikin irin wa'annan ababen daga cikin ayoyin jama'a ubangi subhanahu wata'ala ya cewa alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katira afalam takunu taqilun Allah ce alam ahad ilaykum yanzu ban yi alkawari da ku ba ya ku ɗan annabi adam Allah ta'budu ash-shaytan ai Allah tutiqu ash-shayatin Allah ce ba mu yi da ku ba cewa kar ku yarda ku yi da'a wa shaytanu har ma wanda a ce ka zo gidan tururuwa tun da sare akwai hanyar rufa a ce mutum ya zo gidan tururuwa tun da safe ko a ce a'a ka rigi kowa fitowa da safe kakka yarda a rigi fitowa ka zo magamar bakwai magamar magamar shidda kai da jin wannan kasan akwai sakarci a ciki Allah ce ku bumi da kuma cewa kan ku da'a wa shidanu innahu lakum aduwwun mubin cewa shedan maki ne gare ku wanda ya nuna adawar kiri da musu abin to Allah ba za mu bauta masu Allah ce wa ani ibuduni doka duk in ba ta Allah ba ce ake ta ake yi doka duk in ba ta Allah ba ce ana iya yin rawa a kanta kuma a zauna lafiya wallahi amma dokar Allah in ka taka to za ka da kuma abin da ba ka su nawa aka yi dokar masu yin dokar suke sabar da ita yanzu ƙasar nan ba an yi lokacin da akwai ƙungiya ko kwamiti mai kula da cin hanci da rashawa ba ba ga wani kuma da bincike za ka sa da sun fi kowa cin hanci da rashawa Eh, sai an gano sun fi kowa cin hanci da rashawa to amma shi Allah in ya sanya doka to babu mai taka ta za ka gaban ma annabawansa su ne gaba ga wajen kiyaye wannan dokar duk abin da Allah ya ce a yi za ka iske annabawan Allah sun fi kowa kwarkwatan ta yi wannan abin kuma duk abin da Allah ya ce a bari za ka iske annabawan Allah sun bar wannan abin saka doka ce daga wa daga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce wa ani ibuduni ni ya cancanta a wada'a sai ce haza siratul mustaqim yi min da'a cikin abin da nayi umarni shine tafarki madaidaici sai Allah ya ce walaqad adalla minkum jibillan kathira gabanin ku ayyuba an yi wasu al'ummomin da shirin ya watar da su al'umma masu dimbin yawa wanda ya zayyana musu ababen da ba sa da kyawu wasu suka bauta ma rana wasu suka bauta ma itace wasu suka riƙe mala'iku a bauta wasu ma suka riƙe annabawan Allah a matsayin a matsayin ababen bauta duka wannan sharrin shedanu ne sai Allah ce wai ba za ku hankalta ba malam Bahaushe yayi gaskiya yace gani da wani ya ishi wani jin tsoron Allah Allah ya dakatar da mu a aya ta bi jama'a annabi Ibrahim da ya zo yana wa babansa nasiha yana jin hankalinsa yana tunatar da shi akan kaddi ya riki ya kuskura ya wa shaidan da'a a rayuwa cewa yi da shi ya abati la ta'budu shaytan ya kai babana kada ka kuskura ka bauta ma shaidan me yake ne ka bauta ma shaidan anan yana nufin kada ka kuskura kai da'a wa shaidanu da'a wa shaidanu kuma shine su ce za a yi abu kaza zai same ka yanzu fa daga cikin daga cikin masu da'a wa shaidanu akwai masu ikirarin suna sunna sunna suke yi da sunan ruqiya mutanen dama sunan gokaye sun kafin tawassuli ba da sunan ruqiya mutane da dama sun saki layin annabi Muhammad tawassuli ba wasu kuma sun sani akwai wanda bai yana ruqiya amma aljami zai bashi ba zai bashi wani wani lakani ce maka ai ai bari in baka wani lakani kai da jin an ce za a baka wani lakani to kasa an samu matsala akwai da maganin da zai hadawa aljanu za su yi masa gani kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to ai kuma galiban shi kuma aljani baya baya samun confiance da mutum in ba ya saki layi ba idan ta ga mutum aljani yana taimaka masa a harakokinsa to aljanin ya tabbatar ɗari bisa ɗari cewa ka rabu da hanyar manzan Allah ina ba ta mafahimta Allah ya ƙara rufa mana asiri ya ce la ta abu da shaitan kada ka yi ɗa'a wa shaidani ko shaidanu saboda makiya ne to abu na biyu da da wani suka bauta ma shine al'auzar su riƙe gumaka a matsayin abin bauta wanda su a zuwa suka ce ma na abuduhun illali yutarribuna ilallahi zulfa ai dalilin da ya sa muke bautar su to ba wani abu bane abin da ya samu kaɗan rike muna ɗan bauta musu saboda su ɗan kusantar da mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wai an sa musu cewa kai ba za ka iya roƙon Allah buƙatar ba kai tsaye Allah ya karɓa maka sai ka bi wasu da wallahi wannan kuskure ne duk duniya ba wanda Allah ya toshe ƙofar ya biya masa bukatun cewa in kana son ganinsa sai ka biyo ta wani wallahi babu shi a duniya babu shi a duniya da Allah ya zo bayani ya ce wa idan sa'alaka ibadi anni sai ce fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ce idan bayuna suka tambaye ka game da tsara bukata ta du'a'un mas'ala akwai abin da ya dame su a rayuwa Allah ce ka ce da su inni qaribun Allah ku sai shi sai ce ujibu da'watad da'i idza da'a ji maganar ujibu da'watad da'i idza da'a ina karban kiran mai kira idan ya kiraye ni Allah bai ce in ka tashi ka je a yi maka addu'a ba Allah ce in karwake ni Allah ce zan karba maka amma ga sharaɗi falyasta jihuli su karba ma kira na ni labar abinda na ce a yi a aiwatar abinda na ce a bari a bari ta ce wani uminu bi kuma su imani ne ashe duk duniya ba wanda wai Allah ya sanya in ka da bukata ka je ka gansa don ya biya maka bukata saba- sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna addu'a Eh, amma kuma ba shi wanda ya zuci manzon Allah ai min addu'a haka sai dai kaga suna ah, suna irin addu'a ta gama gari haka amma mutum na da bukata to annabi ya karantar da kowa hanyar da ya kamata ya bi domin ya samu wannan abu sai Allah ce wa ma anta alaihim bi wakil kai annabi rahama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah bai sanya ka ba mai kiyaye ayyukansu ba mu turo ka ba duniya dan ka zamanto mai kirga ayyukan da suke aiwatarwa kai aikinka shine isar da sako ka karantar kawa mutane wa'azi kai musu gargadi amma lura da ayyukan mutane ba naka bane wannan a wannan kabar nake so na ja hankali ɗan uwa masu albarka mu raba kanmu da sawa juna idanu kabar ɗan annabi adam da ubangijinsa bayan cikin da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bibiyar ka gano kuskuren dan uwanka Allah bai turo ka ba a matsayin mala'ika mai kula da aikin mutane shi kansa manzon Allah ba Allah ta sai wa ma anta alaihim biwaki ni ban sanya ka zamanto mai bibiyar ayyukan mutane ba iya naka annabin Allah karantarwa to ina da kai mai wa'azi ina da kai mai karantarwa ashe duk abin da ya buya daga gare ka to ka bar mu Allah subhanahu wataala shi nahnu nu'minu bis-sahir wallahu yatawalla as-sara'ir a ƙida ta ahalus sunna wal jama'a abin da ya fito mana fili za mu imani da shi abin da ya koya bar mu Allah subhanahu wa ta'ala yanzu duniya muke rayuwa a cikin ta wanda sai dai a yi fatan Allah ya samu wani lafiya tsakanin ɗaliban ilimi tsakanin yan kasuwa tsakanin ma'aikacin gwamnati tsakanin mata kowa so yake ya gano kuskuren wani kuma ba dan ya masa nasiya ba sai dan ya fallasa sa a cikin al'umma dalibin ilimi wai zai zo ya saurari karatu su jira yake wai ka karanta aya ba da ya ce maka ya karanta ayoyi ba yo a gidan ba saka da qur'ani su kansu wanda aka saka mu qur'anin manzon Allah ba sai da aka sa musu aka yi Allah ne ya jibinci al'amari ina fatan mun fahimta ba wanda yake mala'ika fa a cikin ba wanda baya kuskure ba yanzu ɗaliban ilimi su zanto abin ya zamanto ba dan Allah ake abu wasu ababen kana ganin wani wallahi ka san ba dan Allah bane ina ba ta muku ita dan annabi adam laifin da zai yi marshi da Allah subhanahu wataala so diyawa muna sa idanu kuma sa ido a musulunci haramun ne ka sawa mutum idanu a musulunci haramun ne domin Allah ya hana ka bincike abin da mutum ya koyi maka idan ina wani abu sai na zama to ba na son kowa ya sani ka yi kokarin ka san abin da nake aiwatarwa na kuskure to a musulunci wannan haramun ne shi balma ya bi laifin da nake aiwatarwa zama laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kai ne ka zo a hanya sai kaga mutum ya tsaya da yariya yana so yana fira dan tsawon sa idan kaga sai mutum fa sai ya tafi ya dawo ya ƙara haska fitila dogon haske ko dan ya gano wa yake hirar nan jama'a ba haka bane dan Allah to waye turo ka Allah ya rufa muna asiri to Allah ce manzon Allah wa ma anta alaihim biwaki kai manzon Allah ba mu sanya ka mai kiyaye ayyukan mutane ba aikin ka kawai kawo mutane wa'azi faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in sun ga dama su yi imani ko sun ga dama ka su yi imani Allah da ya tada dukkan da sanya kowa sai Allah ya ce aya ta gaba
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها Mm.
ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير
Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyya kamar dai haka ne musu Allah muka ayi muka yi maka wahayi qur'ani abun karatu qur'an a ana nufin abun karatu shine wannan qur'ani Allah ya ce arabiyyan da muka saukar da shi da harshen larabci kamar dai haka ne Allah subhanahu wataala ya ce muka saukar maka da abun karatu balarabe ne tun bira ummal kura wa man haulaha don ka yi gargadi wa uwar alƙaryu maka kenan wa man haulaha da garuruwa suke kewaye da ita wa tun bira yau maljam ilarai ba fihe kuma ka yi gargaɗi game da ranar da Allah zai tara mutane ranar da babu ƙwanƙwanto a cikin wannan ranar sai Allah ce fariqul fil janna a wannan ranar mutane kashi biyu ne wasu daga cikin tawagar Allah ce fil jannati za a sanya su aljanna Allah ya sanya muna ciki wa fariqun fis sa'ir wasu kuma suna cikin sa'ira Allah ya kare mu a wannan ayar jama'a ita kadai da za a yi mata darasin a tsaya a fito suwar balaghiya da kuma durus da ta kunsa to darasin awa biyar awa biyar wallahi ba zai wadatar ba um Allah ce wa kadhalika kamar bi haka ne kamar da Allah ya aiko annabawa gabanin kai manzon Allah aka sabkan musu da littafai kafin a sabkau manzon Allah da alqur'ani an yi annaba da aka sabkan ma da littafai annabi musa an bashi at-taura annabi isa an bashi injila annabi dawud an bashi zabura ga ibrahim an bashi sunfu nasa ko sannan shugaban halitta allah ya bashi alqur'ani wannan sune al-kutubu samawiyya to kuma akwai sai tafi mana ba wanda sai allah subhanahu wataala domin kowane annabi kowane manzo da sakon da allah yake ba sa to allah ce qur'anan wani abun karatu ba abin a tsawata ba a aji ana kallo a'a abu ne wanda yake zan a karanta shi shi ƙur'ani karatunsa ake yi jama'a ba ado ba ake da shi kusan musamman ma mata su ƙur'ani suna su fice suka yawan ado da mi da alƙur'ani mai girma sai ga an zo an sa shi wani guri kawai sai a shekara ba a shekara ba ba a karanta shi ba ana iya a shekara guda ba a karanta ƙur'ani ba amma ba a taba shekara ba a ba a zuba kudin adashe ba eh amma shi qur'ani ana iya shekara bata karanta shi ba to Allah ya ce qur'anan abun karatu ne sai Allah ya ce arabiyyan balarabi to me yasa Allah ya sanya sanya alqur'ani ya zama to balarabi malamai sun tattauna akan wannan gabar kware da gaske daga cikin hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alqur'ani balarabi wallahu ta'ala a'lam da farin shi karan kansa shugaban halitta balarabi ne kuma ka'ida ce ta Allah in Allah zai turo annabi Allah yana turo da shi da bilisani qaumihi da yaran mutanansa da za a yi annabi bahaushe to Allah sai sauka masa Qur'an littafisa da Hausa eh da za a yi annabi bazabarme to da su zaman mutum za a saukan masa da shi da dashi littafin kowane annabi Allah yana sabukan masa littafi ne da yaran da mutanen suke yi shi yasa in ka lura ai injila ba larabci bace at-taura ba larabci bace saboda shi annabi Musa ba balarabe bane annabi Ibrahim ba balarabe bane annabi Isa ba balarabe bane shugaban halitta shine balarabe sai Allah ya sarkan masa da alqur'ani balarabe da harshen larabci to me yasa ya kuma Allah ya zaba sai ba sai larabci suka ce saboda larabci yare ne wanda ya sha bamban da yaruka na duniya suna da bambanci da yaruka na duniya na wajen fasaha da balaga iya tsara zance ka ji daɗin al'amari babu kamar larabci yanzu duk mutum duk yarensa kowane yare yake in zai aje yarensa ya dawo larabcin sai ka ji abu akwai sha'abu a ciki ko haka ne duk yadda mutum yake wani lang in ya koma yana yin larabci sai ka ji abin yana fita kwarai da gaske a yaren a halshensa lugace tana da takumshi balaga a larabci za ka iske abu guda daya malam jami da suna da yake a larabci kadai ake samu a duk duniyar luga ka iske a wadai yana da suna sun fi ɗari yanzu misali ka ɗauki in ka ɗauki sunan zaki a larabci da za ka je ka yi bincike sai ka da zaki na da suna alaƙa da su kusan guda da yake kalmar soyayya da nau'ukanta ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala da yazo a cikin littafin sa na yin soyayya sai da ka kusan suna 80 da wani abu na soyayya kuma kowanne a amumin a amumin zaka kowanne ya fi wance ne akwai lokacin da in ya zamanto al-hubbu daban al-mawdatu daban ash-shaghu daban ina ba ta fahimta akwai alhawa daban ba shi wani abbas bin ahmad yake cewa yace tafa alhawa bi ibadillahi kullihim tafa alhawa bi ibadillahi kullihim yace so so da yaso da sai zaga kowanne da cikin bayon Allah da yazo waje na sai tsaya a kaina Allah ya samu ni lafiya to larabci akwai shi da alfaz kusan duk abin da ake so a abbara a yi bayaninsa a larabcin akwai mogin da ya dace da wannan abin da za a yi amfani da shi kuma a wani abu wani sirri da larabci larabci ne a duk duniya ya ƙunshi harafi da akwai harafi guda ɗaya a cikin harufa huruful hijaiya wanda duk duniya babu wani yare da yake da wannan harafi duk duniya duk duniya cikin kowane yare ba su da wannan harfi jama'a mun fahimta duk wani yare da ka sani na duniya yanzu misalin manya-manyan yaren duniya in ga doka na farin sai ka ace maka ne ingilishi ko shi ne lugal kula al'alamiya akwai irin lugata yan cana bai tama manyan lugaci sau da suna da yawa to za ka iske suna da akwai harufan da ba su da shi ne harafin bazu shi sa ke ce mai lugatar arabiya lugatar bad babu wani harafi a yare a duniya da ke da zadun a cikin hurufinsa cikin kowane harufa na duniya a kowane yare babu lamki suke da harafin zadun a ciki babu ba hausa kuna da zadun mala arafa to uwa uba ma zarurwa ko su kama ba su da sai dai ka ba ka bane yanzu ana ta kalik kalaka ana kalaka shi na kalaka to wasu kuma ba su da shi ne abinda su kwata ba su da shi ne sai dai sinu akwai wanda kuma ba su da ta ba su da ta yanzu misalin kamar ba'adari ne da fa'ul ba'adari hausa ta adar babu fa sai dai ho kwati haka ne Allah ya datar da kowane duka zaka yaske akwai harafin da ba sa da shi amma shi larabcin ya tattaro duk wani abu kuma a ƙur'ani mai girma a kosu ayoyi guda uku sun tatar duk huruful hijaiya guda biyu akwai ayoyi guda biyu sun tatar duk huruful hijaiya duk hurufin nan guda 28 akwai cikin wannan ayar sai ku je ku nemi aran momi to Allah yake cewa dai qur'anan arabiyya qur'ani balarabi daga cikin abin da mumayyizatu bil lughal arabiyya galiban yaruka ba su da ba su da musanna ba sa da diyal abu guda biyu yanzu misali idan ina so in ce ɗalibi sai in ce tilmizun da larabci ko in ina so in tafi biyu sai in ce tilmizani in ina so in ce tafi sai in ce talamizun to da hausa akwai musamman sai ya ce ɗalibi biyu haka ne a ingilishi haka ne a turancin faransa haka ne larabci shi ke da musamman ba sa da musamman shi ba ture ba saboda tsabar sakarci kasa ke kara alafen ka dibi wai mutum guda yana sun a ce elef sai ce dezelef sai a sa is alafen kuma sai a ɗauko lezelef kuma a sa is alafen kuma duka ana ne can mutum biyu nan mutum ko jami'i to amma larabcin ya banyace to lugacin kuna cike da balaga sai allah ya sanya alkur'ani balarabi sai allah ce litun bira ummal qur'an dan kawai ke annabin Allah ka yi wa'azi ka yi gargaɗi wa uwar alƙaryu idan aka ce al'inzar shi ne a yi mutane gargaɗi a kan abin da ke tuntarsu kawa mutane gargaɗi ko kuma a kan abin da suke aiwatarwa na ba daidai ba sai Allah ce umar ƙura don ga uwar alƙaryu wa'azi to wanne ne uwar alƙaryu mafiya yawan malaman tafsiri in ka duka imamul qurtabi ibnu kasir imamu sa'adi duka sun koro imamul barwi sun suka ce ummul qura ana nihin makaci ummul qura wa alqari suka ce makaci to sai malami suka ja dogon layi akan nan suka ce to me yasa Allah ya kira ummul makka da ummul qura me yasa ake kiran makka da uwar alqari malami sun yi tsara wa juna karatu a wannan gabar wasu suka ce saboda ƙasa ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirfida wadda kusan an samu da larabawa kafin a kafa garin maka ba sa da gari haka sai dai haimat haimomi ne gare su to ita makkan ita ce ta ba su damar na su gina garuruwansu ko suka ce a'a su dai nasu fahimta likauni ha a'azamu kura sha'anan saboda ta fi kowane gari girman sha'ani girman sha'ad al'amurra ta fi kowane gari girma ba girma na fadi ba haka a akwai na yawan mutane ba shi ba ke ne kasancewar duk mutum a duniya yana da bukata da baka ko babu shi duk musulmi duk inda yake a duniya suna da bukata da wannan garin to sai Allah ya sanya ta ummul qura duk garin duk girman kai kasar duk yawan al'ummar ku duk da gwamnati ku ta kai gwamnati to akwai abin da cikin addini na musulunci ba ta iya kawo muku shi a cikin kasar sai ka sai ka baro kasar ta shi ne aikin haji ko dole duk wanda zai aikin haji sai ya bar ila sai ya bar garin su ya je sai ya je maka yanzu kaga azumi ba a bukatar dole sai an haɗu guda musulmi su yi azumi sallah bai zama dole ba duk sai an taru duka an yi sallah kowa ya yi da yake zakka ma haka amma aikin hajji duniya ba inda ake haduwa a aikin hajji sai ina sai makka suka ce saboda wannan ne Allah ya kira ta da da ummul qura kamar ta zama to duk wani mutum yana da bege gare ta al-imam an-nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala a cikin littafinsa tahzibul asma' wal lughat yake cewa wa'alam anna kathratal asma'i tadullu ala idamil musamma yace ka sani idan kaga abu na da suna yawa yana nuna girman wannan abun ne kaga ai ba ummul qura kade bane sunanta a qur'ani Allah ya kaza wannan suna ba ba ummul qura ba an kira ta barka kuma an kira ta makka kuma ga ta ummul qura to idan kaga mutum na da suna yawa yana nuna girman wannan abin ne al'imamu ahmad alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin littafinsa musnad nasa ya fitar da hadisi da ke nuna girman makka wata na mandan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin kasuwar makka sai annabin Allah yake cewa wallahi innaki la khairu ardillahi ina rantsuwa da Allah maka kece garin da Allah ya fi ya fi ƙauna da alkhairi a cikinsa ce ke ce gari mafi alkhairi a cikin garuruwan Allah subhanahu wa ta'ala wa haƙul ardi ilallahi kuma ke ce garin da Allah fi ƙauna a duk duniya sai ke cewa walaula an ni ukhrijtu minki ma kharajtu annabi Allah ce wallahi ba dan da aka fitar da ni ba aka kore daga garin yace wallahi da ban ban fita ba da ba don da aka kore ne ba daga cikinki wallahi da mafita ba daga ciki saboda girman maka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya idan ka tsaye kai sallar azahar guda ɗaya a cikin haramun makki a masallacin Allah azahar ɗaya wanda yake wuri wanda ba maka ba sai ya yi azahar dubu goma ya samu lalarka babu wani masallaci a duniya da za a ce sallah a cikinsa ya bi wani masallaci ba masallaci guda uku ba masallacin ka'aba da yake maka masallacin madina da yake a na manzan Allah sallam sai baitul maqdis kuma a musulunci haramun ne mutum ya daura kayansa da niyyar ziyara wani masallaci in ba wa'annan masallacin nan guda uku ba madina in kai sallar azhar ɗaya lada dubu za a baka sai mutum yayi azhar dubu kafin tawa ya samu ladarka maka in kai azahar daya sai ka yi dubu goma kafin ka samu ladar wanda ya azahar guda a cikin haramun baki ai ba sai adam ka cewa da daraja da falala ba kuma diba ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala a nan yake kuma wannan ɗakin malamai sun tabbatar da cewa nan ne tsakiya ta duniya tsakiya ta duniya a ilmance nan ne tsakiya ta duniya kuma a sama ta bakwai Allah na da irin wannan ɗakin a sama ta bakwai kuma ya yi saiti da wannan ɗakin ka'aba kuma kullum mala'iku dubu saba'in ke shiga a ciki suna bauta wa Allah a ciki malam jami'ai sai an tashi kiyama duk wanda shi ba zai ƙara koma ba a ciki kuma ba wani lokacin da a maka ba a wa Allah bauta yanzu ka ɗauki misali a shekarar da Allah ya jarrabi duniya da morona ba a hana aikin hajji ba mafiya yau musulun ga abin da ya faru saboda kan Allah ya sa maka daraja da matsayi da girman wanda ɗakin tsuntsaye Allah ya tado suna tsawafi a haranci tsuntsaye Allah subhanahu wa ta'ala ya gashi da kuma duk duniya babu garin da in ka je in ka dawo a ce zunubanka an wanke kawon kuse maka duk duniya babu shi in dai ka ta yi cana kan ka ta yi cana ka dawo kayo yawon gudu da ka ta yi duka kayo yawon gudu da haka ne ka je amerika ka gano gidaje ne ka dawo amma a wanke maka zunubanka wallahi babu kamar maka annabin allah annabi muhammad cewa man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmin waladatuhu ummuhu duk wanda ya je aikin hajji bai yi fasikanci ba bai yi jima'i da iyalinsa ba annabin Allah ce zai dawo kamar radda mamarsa ta haife sa ba su zunubi ko ya kansa in ka je maka ka dawo in ka yi aikin labarin da sharadi guda biyu sharadin bayan ka yi don Allah ba don a kira ka alhaji ba ka san akwai masu zuwa maka don a kira su don a kira su alhazai akwai da ta zo maka malam jami'in ta dawo sai wata kira su ka cito baki san na zo maka ba ba da ce hajiya ba a sha abin ya kamata da to za ka yi ne don neman yardan Allah kuma sharadi na biyu ka yi bisa karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka dawo zurfin ka an wanki sai Allah ce wa man haulaha da garuruwa suke kewaye da ita ba maka kaɗai ba shi annabin Allah manzo ne duk duniya baki daya Allah ya kashe duk duniya baki da yake ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an duk wani mutum a duniya to annabi nasa ne da mutum da aljani baki daya domin an samu aljannu ma sun imani da ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi kuma dan kawa mutane gargadi game da ranar da za a tara mutane yawmul jam'i yawon jam'i ranar da Allah zai haɗa mutane saboda tun mutanen tun daga annabi adam har zawa mutum na ƙarshe a cikin wannan al'ummar ta manzan Allah za a tayar da shi aljannu da mutane kai imamul gabo ya ce har da dabbobi ma sai Allah ya tada tun daga dabbar farko har ta ƙarshe duka sai Allah ya haɗa mutanen baki da ya kuma ƙur'ani ya tabbatar da wannan Allah ce kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allah ce hadha yawmul fasl jama'nakum wal awwalin haka ki to zalika yawmul majmu'un lakun nas wa zalika yawmul mashhud sai Allah ce fariqul la rayba fihi babu shakka a ciki ba wani kwankwanto cewa kiyama za ta zo sai Allah ce fariqun fil janna wasu tawaga a wannan ranar wasu jama'a idan aka tashi kiyama aka tara mutane duka to me za a tara mutane saboda ai musu hisabi ne dalilin da yasa Allah zai tara mutane gaba ɗaya kaf dan Allah ya bincike aikin kowa da yi a duniya ni za a tambayi aikin da na aiwatar gaba ɗaya kai ma za a tambaye ka ya rage na wanda na ka san musamman za mu faɗa ma Allah subhanahu wataala amma dai kan tabbas tambaya sai Allah ya muna ita wala nas'alanna alladhina usila ilayhim wala nas'alannal mursalin haka Allah ya ce sa'ar ka guda ce Allah ya sanya kana cikin dubu saba'in kin nan da muke fatan Allah ya tura mu tare da su tare su ukwasha bin muhsin ka san shi ukasha tun ya shige a ciki bi ghairi hisabin wala azabin to amma in ba dan haka ba in bancin mutum dubu saba'in duk madan dan da mace ta haife sa wallahi sai Allah ya tsaye da shi ai masa hisabi kuma hisabin da farkon abinda Allah zai fara tambayar ka a cikin al'amari sallaci hukuncin da za a fara yi game da jini ne yi da wani akashi kuma kowa da ka zarinta sai ya zo wa Allah yawa Allah bayani ka ci zalinsa ka zage sa ka yi ka zaɓi sai ya yi wa Allah bayani kuma rannan babu mai kudin da zai hito kudi ya belin kansa da ayyuka ake belin mutum aikin da ka aiwatar ne za shi fanshe ka gaban Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah ya samu dace sai Allah ce fariqun fil janna wasu tawaga suna a aljanna Allah ya sanya mu a ciki akwai wanda su Allah ya in aka ida musu hisabi bayan an kare hisabi malik dan ai ta aljannan in za a shiga ba da an gida maka hisabi ne za tura ka aljannan a'a tawaga tawaga ce Allah yake tura mutane wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumara tawaga-tawaga ne misali idan kai arama ne mai karanta ƙor'ani da natsuwa da jin tsoron Allah da tadabburi to kasan dai akwai uwaye ka cikin sabon manzon Allah dai ko sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam akwai su ubayy bin ka'ab suna nan akwai su salim maula abi husayfa suna nan akwai su mu'adh bin jabal suna nan akwai abu musa al-ash'ari da mazaci na qad utita mizmar min mazabiri ali daud arama manzo Allah ya ga gidan abu musa al-ash'ari yake na kan sallah da dare annabi ya ji sauti na tashi manzon Allah sai ya zauna yana saurare ji annabin Allah yana saurare washe gari da manzon Allah da shi ce ta amma laqad utita mizmar min mazamiri ali dawud yace Allah ya baka sauti irin sautin annabin Allah annabi dawud to in kai aran mani to tare da su Abu Musa al-Ash'ari za a take sai a yi muku click group guda wannan tawaga ce ta makaranta alqur'ani za a tura su aljanna Allah ya sanya ku da ciki billahi alladhi in ka zama to dan kallon kwallo in ne kai dan kallon kwallo ne to da su Messi da Ronaldo Allah zai tada ku tare eh wallahi da ga Messi ga Ronaldo tare za ku haɗu Allah ya tura ku zuwa da za a tura ku Allah ya samu wani lafiya Allah ya ce wa fariqun ista'ir kuma su tawaga suna cikin wutar sa'ila Allah ya kare to su waye ke aljin su waye ke wuta duk mai imani na aljanna duk mutum mai imani duk mutum mai imani da mai ta aljanna ta masu imani ce wani sauran mutu bayan Allah almuttaquna na barin ga imani almukhlisina kuma ga almukhlisuna kuma ga ikhlasi ana yi dan Allah sana kuma almuttabi'una bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna bin sunnar manzon Allah to wa'annan sune Allah zai kai aljanna to ka wanda za a kai sa'ira kuma duk wanda ya zamanto ya butulce wa Allah subhanahu wataala yayi shirka da Allah yayi zalunci yayi kaza yayi kaza duk abin da Allah yace baya so sai mutun ya aiwatar to sai Allah ya kai sa sa'iran to sa'ira ta kanta karatu ce mai yawa me yasa kira ta sa'iran da sa'ira darasi ne mai zaman sa Allah ya kare mu da ita Allah ya kare mu da ita kuma da alamu lokaci yayi ko anan ya kamata mu kwana wala fatan abin da makaranta da ji Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya ce manzon Allah wa kazalika auhayna ilayka qur'anan arabiyya mun bayo manzon Allah qur'ani balarabe dinyawa mutane gargadi mutanen makka da wasu ke kewaye da ita sannan kuma ya mutane gargadi a irin alkiyama cewa ba tabbas kowa ya shirya kayan su za a ji alkiyama sannan kuma babu shakka sai an waye gari kowa ya zo wannan kiyama in aka je kiyama gida guda biyu ne in kuka dai mutum aljanna babu shi wallahi yana huta babu inda zai ci Allah ya kare mu da wuta Allah ya samu wani lafiya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh